أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تقفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القلب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختومين وبرزخ المحمدية وقدم الأقطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياس ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyin da muka fara karantawa a jiya yana ci gaba da yi mana magana akan jubintar kafirai game da sha'anin musulmi su jubinci sha'anin kafirai irin jubinta na gaba ɗaya ma'ana zuciyarsu ta karkata su riga haɗa kai da kafirai duk abin da kafirai suka ɗora su a kai su ɗoru har ma su zamanto kafirai su ne jagororinsu su suke sa su su zo su zamanto suna musgunawa ko cizgunamawa al'umman da suke jagoranci to shine akan abin da muke magana a kai shine ayan aya na gabe Allah subhanahu wataala ya ce mana kullahum ga ya musu ya rasulullah in tukfu ma fi sudurikum in kuka boye abin da ke cikin kirazanku qulubikum mana zukatanku kenan min walatihim na daga tabinta sha'anin kafirai ya zamanto a zahiri kuna nuna kaman ba ku tare da su amma a zuciya ɗari bisa ɗari kuna tare da su su ne ma jagororinku su suke ce muku ga yadda za a yi ga yadda za a yi to in kuka yi haka outubdo ko kuma kuka bayyanar da shi kuka yi a fili tuzhiruhu ma'ana kuka bayyanar da shi a fili ya alamu Allah Allah ya sani yawa la yakhfa alaihi shay'un ba wani abin da yake buya ga Allah ko ka bayyana abu ko ka boye abu wannan kai ne kake bayyanawa ko boyewan amma Allah akwai wani abu boyayye ne a wajen shi ko bayyana ne ba sai ka kai ga Allah ba subhanahu wata'ala bayan Allah bayan Allah waɗanda suka bi Allah bi na gasken gaske suka bi Allah bi na gasken gaske Allah subhanahu wata'ala ya nemi su wani abu da arifai suke kira da kashafi duk mutumin da Allah ya mai kashafi ya zama to kashafi wallahi kana zaune a gaban shi yadda ka san kwalba ce farakar aka cika ta da ruwa haka yake akwai wani abu da zai boyan maka a ce ga kwalba fara farar kwalba an zuba ruwa a cikinta akwai wani abu da zai buya a cikin a cikin wannan kwalba to wallahi haka yake haka suke haka suke ganin bayan Allah kana zaune a gaban su duk abin da ka kudirce wallahi Allah subhanahu wataala yana nuna musu bana mantawa wata shekara shekarun da dan dama na ziyarci shehi na mushewa abu safiyan radiyallahu anhu to ka san wannan ne abinda zan faɗa ne dalilin da ya sa mafi yawa bare bari in ba a yanzu da al'amura suka canza ba ba su cika barin yaran suna ƙananan shekaru su yi karatun harshen larabci ba saboda shi karatun harshen larabci in ba Allah ya taimaki mutum ba musamman kuma ya haɗu da ƙuruciya to duk walamin da zai buɗe baki ya magana wai kokari za ka yi kaji ya iya larabci ko bai iya ba to wannan sai ya jawo mutum in bai sa abu sai ya kai shi da garai na manya sau da Allah ba larabcin mutum yake duba ya bashi matsayi da isa a wajen Allah ba yawwa to shi kenan na je na ziyarci shehi wata rana to lokacin da na je da yamma ne za a yi karatu za a yi karatu haka ɗalibai sun kewaye shi kuma yana daga zaune wallahi al'azimi abin da ke cikin zuciyata a lokacin bana mantawa littafin da za a karanta al'anwarul muhammadiyya ne na shau yusuf na bahani sai abin da ke cikin zuciya na yawwa bari in ji karatun shi in ji nauyin arabiyyar shi wallahi abin da ke raina kenan kafin ai karatun kawai sai waigo sai kalle ni sai ke ce mu alga ta malam matsa daga nan ka baiwa ka bar ɗalibai su yi karatu a gaban malamin su malamin su baya ba sa neman komai a wajenka kuma malamin su baya shayin ka kuma ba ruwan shi da larabcin bakin ka wallahi yadda ka ji haka haka abin da yake muke bayan ya gama wannan sai ya ci gaba da da yake shi shehi yana da wani abu idan kai abu kai ma shehi abu to a wajen za a yi fada in yi fadan daga wajen to shikenan kuma an gama an gama fadan daga wannan wajen in yi fadan shikenan an gama shehi ya fada ya fada ya fada ya fada ya mun fada sosai a lokacin har yake ce muni ba da larabci ko abin da ya kama da larabci ake samun matsayi da isa a wajen Allah ba ya yi fada bayan ya gama fada to a nan kusa da mu muna da wani wasu yan uwa a wani kauye ana ce ma kauyen samaigu sai ke tambaya na ka je samaigun ne sai nake ce mai eh na je jiya da daddare sai kuma aka juyar da abin aka ce a to wanda ya je samaigu da daddare zai iya tafiya zaria ma ba a sani ba sai kuma sai aka sa hannu aka dauko hadiya sai aka bani ya dauko kuɗi masu yawa hakan ya bani to haka haka bayan Allah suke to ballantana Allah subhanahu wataala Allah yana haska musu abin da ke kira zan bayan Allah su faɗa shi ne sufaye suke kira da kashafi shi suke kira da kashafi su sauraka in kun buɗe an kun ɓoye abin da ke cikin zukatanku na jibintar kafirai ko kuka bayyana shi Allah ya sani la yakhfa alaihi shay'un ba abin da yake buya ga Allah wa huwa ya'lamu ma fis samawati Allah na sanin abin da ke cikin sammai gabaki daya tun daga sama ta daya har zuwa ta bakwai Allah ya san abin da ke cikinta wa ma fil aradi da kuma abin da ke cikin ƙasai tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ta bakwai Allah ya san abin da ke cikinta wa wallahu shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkan komai akan komai a wannan shine aqida ta ahlus sunna ga baki ɗayan su ahlus sunna sun tafi akan cewa Allah masanin abin da yake sama ne daga sama na ɗaya har zuwa na bakwai har zuwa kursi har zuwa al'arshi haka nan daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ta bakwai har zuwa abin da ke ƙasan ƙasan bakwai ɗin ma kuma shi Allah ya san alkulliyatu wal juz'iyatu wannan kakkaf ahlus sunna wal jama'a akan haka suke ko ce dukkan firak ɗin musulmi akan wannan suke ba sai bangaren ahlus sunna ina nufin firak ɗin musulmi duka akan wannan suke da kuma wannan ne ainihin malamai suke suka da wannan na daga ɗaya daga cikin aƙidun da ainihin malaman addini suka kafirta falasifawa da su akwai mutanen da ake ce musu falasifa to suna da ainihin wasu aƙidu waɗanda yake bauɗaɗɗun aƙidu amma mafi yawan aƙidinsu malamai ba su hukunci da kafirci a kansu ba in ba aƙidu guda uku ba aƙidu guda uku lallai malamai sun ce falasifawa za su iya ko ma duk wanda ya kudurta waɗannan aƙidu guda uku ya fita daga musulunci aƙidin shine suna cewa wai Allah ya san kulliyatu ne amma bai san juz'iyatu ba bi ma'ana Allah wai ya san akwai mutane yanzu misali ya san yana da halittu da ya halitta mutane amma misali bai san wane bai san misbahu mustafa abubakar bai san haka ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai wan mutane wai Allah bai san wannan ba sannan kuma wai Allah misali kamar bishiya wai Allah ya san misali ga bishiyoyi amma bai san misali a ce ganyen bishiya kaza kwayoyinta kaza bane tana da ganyaye kaza kai wata da jijiyoyinta guda kaza ne Allah bai san wannan ba ya dai san akwai bishiyoyi to wannan yana daga cikin abin da malaman musulunci suka ce duk wanda ya kudurta wannan a hajjin Allah ya yi rida ya kafirta Allah subhanahu wata'ala ya san juz- kulliyatu kamar yadda ya san juz'iyatu wannan ta- a- a- aqida ta ɗaya kenan wadda su falasifa suke da ita aqida ta biyu suna da aqidar cewa a, Allah subhanahu wata'ala ba zai tashi jikkuna ba wai rayuka kawai za a tsatsa Allah ba zai tashi jikkuna ba idan an tashi kiyama zai tashi iya rayuka ne wannan aqidar ita ma tana da abi- tana daga cikin abin da malaman musulunci suka yi hukunci da kafircin falasifa sannan sai aqida ta uku cewa halittu duka malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa halittu fararu ne da babu su suka zamanto akwai jinsin su da nau'in su da jinsin su da nau'in su duka haka yake to wasu daga cikin falasifa sai suka tafi akan cewa a'a jinsin halitta ne yake samami amma cikin halittu akwai waɗanda suke daɗaɗɗu da nau'in nau'in su yana nan tuni tare da Allah wannan yi ma Allah kishiya ne ka ce akwai wani abu tare da Allah a daɗewar Allah ko a rashin farkon Allah yi ma Allah kishiya ne kuma kafirci ne saboda ka waɗannan akidu guda uku na daga abinda malaman musulunci suka yi hukunci da kafircin falasifa Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu saboda ka Allah ya san komai sannan wa minhu yana daga abinda Allah yake da iko akan shi din dai ta'azibu man walal kufara azabtar da duk wanda ya jibinci kafirai duk wanda ya jibinci kafirai ya maida lamarin ka ya maida lamarin sa zuciyarsa da komai nasa ya karkata zuwa ga kafirai to wannan mutumi Allah na shirin yi mishi Allah na shirye da ya azabtar da shi idan bai tuba ya daina jibintar su ba uzkur ambata musu ya rasulullah yau a bakar
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بين بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد اذكر أنبتامس يا محمد صلى الله عليه وسلم me za ka am yauma ranar da ambata musu yauma ranar da ta jidu kullu nafsin kowace rai za ta samu ma'amilat abinda ta aikata ma'amilat wa abinda ta aikata min khairin na alkhairi muhdaran abin halartowa gashi za a kawo mata shi ga ya musu wannan ranar ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma amilatu da kuma abin da ta aikata shi min su'in na daga mummuna ambata musu wannan rana don duk in an samu sa'ar suna da hankali to su kiyaye ranar su yi mata tanabi duk mai hankali to ya kiyaye wannan rana da zai samu abin da ya aikata na alkhairi an halarto shi gare shi da kuma abin da ya aikata na sharri an halarto shi gare shi har ma tawaddu za ta rika yin buri idan ta ga abin da ta aikata na sharri din law anna bainaha wa bainahu ina ma dai da tsakaninta da tsakanin wannan mummunan aikin nata amadan ba'ida akwai fage mai nisan gaske bayi za su rika burin ina ma idan suka ga mummunan aikin su a ranar alkiyama za su rika burin ina ma dai tsakanina da aikin nan nawa akwai nisa nisa mai yawa gayatan mafi gaya matukar nisa a gayatan fage fini hayatil buri cikin kaiwa matukar nisa haka za ta rika yin buri fala yasul ilaiha ta yanda wannan mummuna aikin ba zai sadu da ita ba haka za ta rika yin buri a wannan rana Allah ya sake ce mana wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kanshi Allah yana gaya muku ku ji tsoronsa Allah yana tsoratar da ku kanshi karraraha Allah ya sake maimaita wannan ne litta'akidi don ƙarin ƙarfafawa don masu hankali su shiga hankalinsu don kowa ya shiga kai ta yi shi wallahu shi Allah ra'ufun mai gafara ne mai rangwami ne bil ibadi ga bayin shi wallahu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya shadidur rafat yana da tsananin tausayawa bi ibadihi ga bayin shi yauma tana yauma tajidu kullu nafsin a ranar da kowace rai za ta samu ma amilat abin da ta aikata min khairi na alkhairi muhdara abin halartu wato Allah yana jin tausayin baya a wannan rana wannan magana shi wace huwal insanu wannan ana maganan mutum ne idan qabat ayyamu umrihi idan kwanukan rayuwar mutum suka kare ya tihil malaku to mala'ikan mutuwa zai zo mai idan mala'ikan mutuwa ya zo mai fa ya qabidu ruhahu sai karbi ran shi idan ya karbi ran shi wa yuhmalu ila alqabr sai a dauki mutum a tafi da shi zuwa kabari wa yudfanu sai a ji a binne shi a kabari in aka binne shi a kabari ya jidu shaksan ana sa shi a kabari kawai sai wani jiki wani mutum ya zo mishi wani jiki ya zo mai kari halmanzari ba da daɗin kallo mai abin ki wajen kallo haka zai zo ya same shi a kabari ƙabihar ra'ayata mai mummunan wari haka zai zo ya samu mutum a cikin kabari idan ya zo ya ƙulu lahu sai shi mutum da aka sa a cikin kabari wannan mutum mai mummunan kama ya zo mushi wannan mutum mai mummunan wari ya zo mushi sai mutum ya ce mai ab'id anni kai inesa da ni inesa da ni la uhibbu an araka ba na son ganin ka munin ka ya kai muni ban son ganin ka warin ka ba shi da daɗi idan mutum ya gaya ma wannan mutum haka sai mutum ya ce mai a'a ai ana amaluka ni ne aikin ka da kai ta yi a duniya la ilaha illallah Allah ka ji tausayi mu dan annabi Muhammad ana amaluka ni ne aikin ka da kai ta yi a duniya al-sayyi mummunan aikin nan da kai ta yi talama rakibta ni a duniya kana ta hawa kaina kana ta hawa kaina kana ta hawa kaina to wal yawma yau saufa arkabuka ni ma yau ni kai zan hau saboda idan kiyama ta tsaya a kabarin zai zo ya same shi ana tashi alkiyama ana tashin alkiyama a kansu shi zai ɗauki wannan kayan ya tafi da shi har inda za a yi hisabi shi zai ɗauka ya tafi har inda za a yi hisabi amma wa iza kana abdan lillahi salihan idan mutum ya zama to bawa ne na Allah nagari iza da kala kabrahu idan ya shiga kabarinsa ya ji dushai an hasanan zai samu wani shi ma sai wani mutum ya samu wani mutum shi kuma wani abu shi ma mai kyawun kama hasanan mai kyawun ya ƙulu lahu idan mutum ya kalle shi saboda kai sai ta mai udunu mini kai mazo kusa da ni mana dan mazo kusa da ni ma a hasana waje haka kai wannan wani irin kyawun fuska gare ka haka fuskar nan taka da kyau take wa ma da ya bara'i hataka me kai mamakin daɗin kamshinka dan Allah mazo kusa da ni ban san ganka kana nesa da ni ya ƙulu sai wannan mutum shi ma sai ce mai ana amaluka salihu ni ne aikinka na kirki din nan ɗalama rakibtuka sau da yawa ne ta hawanka a duniya ko ni ne ta hawanka a duniya ana tsananin sanya ce so ake kai alola a wannan lokacin ana tsananin zafi rana ce azumi ake bukata kai da kuɗinka kana son so a ce ka fitar ka ba da zakka da kuɗinka kana so a ce ka ba da ka tafi aikin haji ka taimaki wanda ba shi da shi ka kyautata mawa bayan Allah ka faɗi alkhairi a janabinsu duk kai ta yin haka to fal yawma tarkabuni a yau kai zaka hau ne ana tashi alkiyama shi kuma kan wannan aikin zai hau dan zuwa wajen gisabi Allah ya samu ne huwa qauluhu ta'ala shine to ma'anan faɗin Allah yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara an halarto da shi fi kabrihi a kabarinsa wa ma amilat min su'in hakanan da abinda ta aikata na mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana buri ina ma tsakaninta da tsakanin mummuna aikin nan akwai fage mai nisa wallahi shi yasa kullum ka jana ta magana a gyara a gyara wallahi kai ake gaya mawa ka gyara kai zaka amfana ka gyara duk wanda ya gyara ba amfanin amfanin nasa ne wanda duk ya gyara amfanin nasa ne in ya muna na kuma cutuwar tasa ne ba wanda aka taba ɗauka aka sa su a kabari su yi ko da kuwa ya suke a nan duniya ko yan biyu ne aka haifa suka rasu ba haɗa su ake a kabari da ko za a jaye musu ga na wannan ga na wannan bala'in da suka ɗibo in ka in duk wanda ya ɗibo bala'i a cikin su to nan fa bala'in zai zo ya iske shi a kabari wanda ya ɗibo alkhairi to nan alkhairin zai zo ya ɗi- ya iske shi a kabari sauraka duk wanda ya gyara ya gyara wa kansa ne wanda ya munana ya munana wa kansa ne sauraka kowa mu yi kokari mu gyara don mu sadu da Allah lafiya Allah ya sa mu sadu da shi lafiya wannan shine a wa nazala wannan aya da zamu karanta ta sauka ne lamma qalu yayin da kafirai suka ce ma na abudul asnama ai mu ba muna bautata ma gumaka bane illa hubban lillahi sai dan so ga Allah kaka dauka kaka dauka wannan gumakan da muke bauta mawa wai ita ne take burge mu ko abin da ya kama da haka a'a muna son Allah ne shi yasa sai muke bauta mawa gumaka dan me li yuqarribuna ilai dan gumakan sun kusanta mu zuwa ga Allah wal yahudu ko ko a yahudawa ne wa wafdu najarana da kuma jama'an najarana din nan aikan manta a farkon karatunmu mun karanta cewa wasu kiristoci waɗanda ake kira da wafdu najaran sun zo wajen annabi ko to su ne khadabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki mai tsira ladaminci ya musu magana qala lahum yace musu aslimu ku musulunta mana qalu sai suka ce mai wai yanzu kake mana maganar musulunta nahnu aslamna ai da mu musulmi ne tuntuna ai mu mun musulunta aslamna qabla ka mu mun musulunta tun kafin ma kai ka zo dinuna qabla dinika addinin mu fa ya riga addinin ka haka suke gaya ma annabi wa kitabuna qabla kitabika littafin mu ya riga yi littafin ka eh haka ne amma kuma yanzu da aka zo da wannan addinin aka zo da wannan littafin an ce ku bar wancan din ku dawo kan wannan ko ba ka ba wanda ya turo annabi Musa da a- a- a- a Taura ya turo annabi Isa da Injila to ya ce yau in kuna son saduwa da Allah lami lafiya ku kyala attauran ku kyala injilan ku zo ya ga annabi Muhammadu an turo shi da alkur'ani sauraka gabacin addini in ban da abin yahuda da nasarawa a da nasara in ban da abin yahuda da nasara kafin annabi isa din da kafin annabi musa din ba an yi wasu annabawan sun zo a baya ba a to inda da Allah bai cancanza shari'a baya canzawa kuda ba a canza shari'o'in annaba da suka zo an turo annabi Musa an turo annabi Isa ba a tsakanin annabi Isa ma da annabi Musa akwai fashin abubuwan da da an haramta a addinin annabi Musa amma annab- addinin annabi Isa ya zo aka sami yalwa aka halatta inda Allah bai yin haka ai ba zai yi haka ba to raka dan yau kuma Allah ya ce a kyala duk waɗannan addinan a zo an abi annabi Muhammadu to ba abin mamaki bane in dai ba da min rashin rabo ba sai suka ci gaba da ce ma annabi a qala lahum annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka faɗa haka sai manzo Allah ya ce musu la a a a ku ba musulmai bane ba addini kuke ba dalili yace yamna'ukum min al-islami kaunukum kaunukum taquluna inna isabnu inna isabnu lillahi wallahu laysa lahu waladun yace abinda zai hana ku ku zamanto a ce muku musulmai abinda ya hana ku shiga musulunci kasancewa ku kuna cewa isa ɗan Allah ne shi ko Allah ba shi da ɗa kalu lahu sai suka sake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ala ayi dinin an wai to kai da kake zakiran mu mu zo mu a- mu yi addini mu zo mu yi addini kai akan wani addini kake kala sai manzo Allah ya ce musu dini Ibrahim ne ina kan addinin annabi Ibrahim ne kalu sai suka ce Ibrahimu kana yahudiyan a'a annabi Ibrahim bai yahudi ne addinin annabi Ibrahim bai yahudi ne kazzabahum Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaryata su Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaryata su cewa annabi Ibrahim ba ba yahudi bane ba
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل فدا لهم غريس يا محمد يا النبي محمد غيا مسو in kuntum tuhibuna Allah kun ce wai kuna son Allah ko to in dai kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yau bi na shine son Allah in dai da gaske kuna son Allah to ku bi ni in kuka bi ni yuhibbukumullahu to Allah zai so ku a ƙarƙashin bi na ne soyayya Allah take bi ma'ana annahu yusibukum bi ma'ana Allah zai ba ku lada akan wannan bi da kuka yi mun wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku zunubakum zunubanku wallahu Allah gafurun mai gafara ne liman ittaba'ani ga duk wanda ya bi ni ma salafa Allah zai gafarta mai duk abin da ya wuce minhu daga gare shi kabla zalika kafin bin nawa rahimun mai jin kai ne bihi gare shi hadha wannan dalilun dalili ne ala anna man ahabba Allah akan duk wanda yake da awan cewa wai yana san Allah to ya qatadi bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam to yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alamatu mahabbatillahi alamar son Allah iya da'atu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ita ce biyayya ga manzon Allah Allahu Allah qarana da'atahu ya gwama bin shi bi da'ati rasulihi da bin annabinsa man yadi rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya bi Allah waja'ala Allah ya sanya alamata mahabbati alamar son shi hiya da'at rasul sallallahu alaihi wasallam ita ce bin annabi wa hadha wadihun wannan a fili yake a sarari man ahabba shakhsan duk wanda yake son wani yuhibbu jami'a ahibbaihi za ko ahbabihi yuhibbu jami'a ahbabi zaka ga yana son dukkan masoyan shi duk wanda kake so zaka kana son dukkan masoyan shi wal muta'alliqina bihi da duk wanda suka rataye da shi man yuhibbu habiban duk wanda ya so wani masoyi ahabba mulabisihi min al'anami duk wanda suke dan fara da shi duk wanda suka shafe shi na daga mutane zaka ga yana son su majanunu laila mutumin da ake kira da majanunu laila lammashtar da mahabbatuhu fi laila a yayin da tsananin soyayya shi ya tsananta a cikin matar da ake kira ake kira laila ra'a kalban wata rana ya ga wani kare fil da'i a daji ya ga karan faka sahu sauban sai ya dinka tufa ya sa makaran ai ya dinka tufa ya sa makaran falan ma khutuba fi zalika yayin da kace mai kai wannan wani irin hauka ne kawai daga ganin kare ka ɗinka tufa ka sa mai ƙala sai ce inna ainayya waɗannan idanuwan na da kuke gani guda biyu ra'at marratan ta taɓa ganin shi so ɗaya wannan karan fi hayyi laila a unguwarsu laila so ɗaya na taɓa ganin shi a unguwarsu laila hina ji ina son shi a unguwarsu laila bai taɓa ganin shi so ɗaya shine har ya tantance ai mai ɗinki a januni laila kenan yakan ce amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zaljidara wa zaljidara wa ma hubbu diyari shaghamna qalbi walakin hubbu man sakana diyara yace nakan wuce ta gidaje gidajen laila sai je in sumbanci wannan bangon in sumbanci wannan bangon sai ce wa ma hubbul jidari shaghamna qalbi ba wai son bangwayen nan ne ya shagaltar da zuciya na ba ba bangwayen nake gani ba walakin hubbu man sakana diyara in ba kuma ta ba nan laila fa ta zauna eh nan laila ta zauna to san wanda ya taba zama a gidan ne laila nake tuna ina wannan aikin um imam al-ghazali ya ambata zakara al imam al-ghazali fi majmu'i rasailihi fi majmu'i rasailihi imam al-ghazali ya ambata a cikin matattaran wasiqunsa na ilmu na ilimi shafi na 400 saba'in da hudu anna majanuna laila cewa majanuna laila ru'iya wata rana an gani alaka tifihi kalbun an ga kare akan kafaɗar shi kare aka gani akan kafaɗar shi yana yawo da shi yudi imuhu din da yaje ga wannan abinci sai ya saya makarar sai ci in gwaci abin ka kaji waya skihi in ya samu ruwa ma ya bashi ya sha wa qila lahu fi zalika sai ka ce kai majanuna laila me haka faqala sai ce wannan karen da ku ganne mai wannan ta gomashin ra'aituhu na gan shi ne wata rana ya harisu baba laila yana gadin kofar gidan su laila sun ma sha'a sai ya sabu baitukan waka yake cewa ra'al majalun fi falawati kalban fadamma ilayhi bil ihsani zaila falamuhu ala ma kana minhu wa qalu lima manatal kalba naila فقال ذروا ملامكم فعيني فقال ذروا ملامكم فعيني رأته رأته مرة في باب ليلى sai san waka yace ra'al majnun fil falawat kalban majnun laila ya ga wani kare a daji fa damma ilaihi bil ihsan zaila sai ya tattaro gizar kyautatawa zuwa ga wannan karan na zama to yana ta kyautata mai falamu wai sai suka kama zargin majnun laila alama kana minu bisa wannan abin da ya kasance yana aikata na girmama kare wa qalu sai suka ce mai lima me yasa manatal kalba naila kake taimaka wannan kare wannan kyaututtuka haka sai wani kyautata ma karan nan kake sai wani kyautata ma karan nan kake yi fakala sai ya ce zaru malamaku kai da Allah ku bar zargi na wannan zargin naku da kuke gare ni ku bari faini idaniyan nan nawa ra'atu ta taba ganin karan nan marratan so daya fi babu laila a kofar gidan su laila shi yasa naga karan nan ya cancanta in ta girmama shi in ta martaba shi in ta mutunta shi an tambaye shi wata rana da a baka duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya da a baka laila wanne ka fi so yi dariya ce kai amma dai ma dai na jin baku da hankali ne ko to ni tirbayar kasan takalmin laila ba ya fi min duniya da abin da ke cikinta ba laila ta taka waje da ba da kafar ta ba fa takalmi da ta haka wajen da takalmi in ɗebi kasar wajen in ta fi min duniya da abin da ke cikinta wannan kenan su kuma sufaye lailarsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh shi sai kaji shi yana cewa kullun wa lailahu wa wa a a wa a atruku laila laysa baini wa bainaha siwa farsakhin malli bizalika yansahu a aqlud lirahati wan nas kulluhum yaruhu wa yaghdu raji'an wa huwa yarbahu bai da lafiya ne lokacin ƙarshen kusan ƙarshe ƙarshen rayuwar shi ga rashin lafiya kuma ga tsufa sai lokacin aiki ji sannan kuma a lokacin ga rigingimu na rigingimu na duniya a lokacin ana cikin yaƙe-yaƙe lokacin aikin hajji ya zo shine sai aka bashi shawara cewa ya yi haƙuri ga barin tafiya aikin hajji wannan shekara ka duba nisan da ke tsakanin senegal da saudiya wannan senegal tana yamma ne mu daga nan saudiya kuma tana gabas da mu ne wanda kuma idan ka tafi kana neman Senegal daga nan akalla kasashe sai ka tsallaki kasashe guda uku Niger Burkina Faso sannan sai Mali a takaice dai mu daga nan Saudiya mun fi kusa da Saudiya akan Senegal amma da zai ta ce wai a atruku laila laysa baini wa baina hasi wa farsakhin malli bi zalika yansahu wai yanzu na ban laila na ban tafi wajen laila na ba tsakanin ni da shi bai fi mun hudu ba kawai saboda nisan soyayyar gani yake ma daga Senegal din zuwa Saudiya zuwa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi mulhudu ba yace a akhludul lirahati a a turku laila laysa baini wa baina hasi wa farsakhin malli bi zalika yansahu waye yake min wannan waye ma yake min wannan nasiha ne cewa wai in bar tafiya wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a akhludul lirahati yanzu kawai sai zauna wai dan in huta a akhludul lirahati wan nasu kulluhum ya ruhu wa ya du raji'an wa huwa yarbahu yanzu sai in zauna wai don in huta gashi mutane wani ya yana tashi da safe sai da ce suwana sun tashi da safe in ji wani ce suwana sun tashi da yamma suna tafiya wajen annabi suna samo ribobi ni in zauna in huta wa yake min irin wannan nasiha radiyallahu anhu Allah ka yadda mu so annabi so na gaskiya to wannan kenan saboda haka izan tunda haka sha'anin yake man ahabba Allah duk wanda yake son Allah to habibullahi masoyin Allah huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai kuna son Allah to ku bi ni inji annabi Muhammad in kun bi ni yuhibbukum Allah to Allah zai so ku Allah zai so ku man ahabba Allah duk wanda yake son Allah falyattabi'ir rasul to yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi annabi tsira Allah da miji tabbata a gare shi man da'a mahabbatan lahi don mutumin da ya da'awa cewa wai yana son Allah wa huwa yatruku dariqatan nabi sallallahu alaihi wa sallam amma yana barin hanyar annabi duk in an gaya mai annabi ya ce yana gabatar da son zuciyarsa akan na annabi in an ce mai annabi ya ce a bari yana gabatar da son zuciyar shi sama da cewa a bari din da annabi ya ce fahuwa mudda'in wannan wallahi da'awa yake yi kazibin makaryaci ne kowaye annabi ya ce ai gabas kai ka ce yamma za ka yi idan ya dawo ya ce to yau kudu za a yi ka ce kai arewa za ka yi in ya ce a zauna ka ce kai tashi za ka yi in ya ce a tashi ka ce kai yanzu ka ga wajen zama sannan kuma ka ce kana son Allah wallahi da'awa ce kuma ƙarya ne sai shi ya kawo baitin mawaƙi da ke cewa law kana hubbuka sadiqan la'adatahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u asalin baitin cewa yake ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'adatahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u cewa kana saba ma Allah sannan kuma kana bayyana da cewa kai kana san Allah haza wannan na al'amari na rantse da sarkin da raina yake hannunsa badi'u wannan kawai sabon al'amari ne fil kiyasin ne za a yi kiyasi da hankali law kana hubbuka sadiqan da son da kake ma Allah da gaske ne la da ta hu wallahi da ka bi shi innal muhibba lallai shi masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so mudi'u mai biyayya ne dan haka ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam in annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam isa'iril akwali a dukkan zantuttukan annabi, a duk zantuttukan annabi, wal af'ali da dukkan ayyukan annabi, kuwa a'ala wasilatin ya takhizu hal abdu lil wusuli ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala. Ita ce mafi girman tsani da mutum zai rike ta don saduwa zuwa ga halarar Allah subhanahu wa ta'ala. bin annabi cikin zantuttukansa bin annabi cikin ayyukansa to shine babban tsanin da zaka kama don saduwa da fadar Allah a fil qur'ani sab'atu nafarin shoyi ce a cikin alqur'ani Allah ya gaya mana wasu mutane guda bakwai ittaba'u sab'ata ashiya'a sun bi su kuma waɗannan mutane bakwai din sun bi wasu abubuwa guda bakwai amma dukkaninsu ba abin da wannan biyayya ya jawo musu sai asara da tabewa ga su daga ciki kamar haka minhum cikin mutane bakwai din nan man aba a nafsahu akwai wanda ya bi son zuciyar shi son zuciyan fadawa adlahu nafsuhu qatla akhihi ko fa qatalahu fa asbaha min al khasirina sai son zuciyar nan nashi sai ta raya mai ta tsara mai cewa ya kashe dan uwan shi sai ko ya kashe shin fa asbaha min al-khasirin ne sai waye gari ya zamanto cikin tababbu asararru shi yace fahimna mun fahimta min haza daga wannan anna tiba annafsi bin son rai bin son zuciya la yatawalladu minhu illa al-khusran wa nadamatu ba abin da yake haifuwa daga gare shi sai tabewa da nadama wallahi duk mutumin da yace son ransa ne abin bin sa wallahi sai yayi nadama a duniya kuma sai yayi a lahira sai ya nadama a duniya ranar mutuwa sai ya nadama a kabari sai ya nadama ranar alkiyama sai ya yi nadama duk wanda ya ce son ransa zai bi Allah kiyaye mutabewa wata sai shi ya sake kawo mana wani dai cikin masu bin son ran shi ma ga abin da son rai ya ja mushi wata ba a hawahu fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas sai ce wata ba hawahu ya bi son ran shi wannan na magana akan bil'amu dan ba'ura ne fa masaluhu to misalin wannan mutumin ka masalil kalbi kaman misalin kaman misalin kare ne in tahmil alai in kai in kai afka ma kare mana ka kai dauki kan kare yal har sai kaga ya tafi yana zaruwar shi yana lallagi go au ta turku yal har kai shi kare in ka jale shi ma za ka ga yana lallage shi to haza bal'amu wannan bal'amu dan ba'ura kenan lamma taba hawahu yayin da ya bi sarran shi akhlada ila al-ardi ya nemi dawwama izu a ƙasa ya nemi dawwama a duniya wata ba hawahu ya bi san zuciyarsa masakahu Allah sai Allah ya shafe halittarsa fasara kalkalbi aka mai da shi kaman kare wannan kenan shi ma mun ji irin nashi abin da ya bi din wallazi na taba ru'asa a dalalati haka nan dukkan waɗanda suka bi shugabannin bata duk wanda ya yarda ya bi shugaba na bata na'am in aka ce shugaba na bata a kowane bangare akwai shugaba na bata idan a bangaren addini ne akwai shugabanni na bata na faɗa na nanata kuma zan sake faɗa in sake nanatawa wallahi duk malamin da kaga ya tara wasu yan tsiraran mutane na ta gaya musu abin da yake so yana ta gaya musu abin da yake so malamai su ce ya fito ya faɗa a gaban su ya kasa to wallahi shugaba ne na bata so yake shiga wuta su ma abokan a jama'a tashi su ga su shiga wuta tare da shi ko ba haka bane ba wani malami da yake shayin a gaya mai gaskiya inda yana sha'awan karɓar ta ko ba haka bane ba wani malamin da yake shayin su zauna da malamai su tattauna in dai da gaske Allah yake nema kuma manzan Allah yake nema don me don in shi ne akan daidai ya sake tabbata akan daidan shi in akan bata yake ya sauka akan bata don kai ya shiga wuta ya sa mabiyan shi a wuta amma duk munafiki da kaga ya boye a zaure yana faɗin abin da ya ga dama a ce mai alga ta mara fito a tattauna da kai yaki wallahi munafiki ne wuta yake son ya shiga shi da mabiyan shi wannan kenan ko ga shugaba mai mulki ka ɗora mutane akan abin da ya ga dama ya ɗora mutane akan abin da ya ga dama kuma su bi shi su bi shi to irin waɗannan da waɗanda suka bi malamin da ya san shi ma bai da hujja a addini karya yake faɗa da waɗanda suka bi shugabannin da suke ba su da hujja a addini karya ba su da hujja kan jagorancin su karya suke kai to Allah ya gaya mana abin da zai faru ranar tashi alkiyama gashi nan استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب alokacin iz sa'an da tabarra allazi na taba'u waɗanda suka biɗin za su bara'a su tsine ne ya min allazi na tubi'u daga waɗanda aka biɗin ku kuka ja mu'a mu ba tilasta muku muka yi ba ba tilasta muku muka yi ba a ba kai kace mana mu rika zuwa muna cewa kaza muna cewa kaza ba yaushe na ce haka za su yi ta jayayya da juna a wuta wara'ul azaba a lokacin da suka ga azaba suraka zan sake jawo hankali ko maimaita ko da wasa malamin da yake yadda su zauna da malamai akan wata akida da yake kai wallahi batacce ne baya san a tona mai asiri ne batacce ne wallahi batacce ne in ba batacce bane ya fito a zauna da shi mana ko ba haka aka yi ba haka bane shine adalci wata rana can can can ba kuma ta ba taɓa cewa muna da wata aƙida muka ce eh ƙwarai ku wanda bai da aƙida ma ai kafiri ne amma aƙida mu ash'ariya ce inda dan da ya haifi mu zauna da shi a kanta in dai maganar ash'ariya ce wallahi gaban malamai muka karanta ta saboda ka aƙidan mu ash'ariya ce kuma za mu yi karatuttuka masu yawa a kanta ɗariƙan mu kuma tijjaniya ce mazhaban mu malikiya ne da kowa za mu iya zama akan wannan inda ya haifi Allah ya datar da mu sauraka wannan kenan hadhal ittiba'u wannan biyayyan ma kharaja minhu illa hasaratun ba a fidda ya fito daga wannan biyayyar na shugabannin bata batatu face tabewa da asara tabewa da asara wa minhum akwai waɗanda a wa minhum man ittaba fir'auna akwai waɗanda suka bi fir'auna su kuma a su ma Allah ya gaya mana sakamakon biyayyar da suka yi min fir'auna ga abin da Allah ke cewa wa taba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid yaqdum qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nara wa bi'sa al-wird al-mawrud Allah ya ce wa taba'u amra fir'auna sun bi al'amarin fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashidin al'amarin fir'auna ba shiryayyen al'amari bane ba shirya a cikin sha'anin fir'auna yaqdum qaumahu Fir'auna yana gabato da jama'arsa ne yau malkiyamata ranar tashin alkiyama fa'aura da humunare ya jefa su a wuta. Wa bi isal wirdul maurud, tir ɗin gangara wa wannan magangaran, tir gangara ma wannan magangaran ita ce wuta Allah ya kiyaye mu. A ittiba'u fir'auna, lailai bin fir'auna laisa lahu natijatun babu wani sakamako illa da kula na sai shiga wuta fagar kadai. Wa minhu akwai daga cikinsu dai manitta ba a shahawati wanda ya bi soye-soyen zuciyoyinsa waɗanda suka bi sha'awoyi sha'awoyi sha'awoyin zuciyarsu su ma Allah ya gaya mana sakamakon nasu biyayya Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawati fa sawfa yalqawna ghayya fa sawfa yalqawna ghayya Allah ya ce fakalafa min khal- min badihim khalfun wasu mamaya na banza sai suka maye bayan tafiyar annabawa wato akwai ana cewa alkhalafu ana cewa alkhalfu idan aka ce alkhalafu duka aka yi fataha khalafu kha'un din da fataha lamun din da fataha fa'un din da fataha to abinda ake nufi mamaya na kirki sune alkhalafu allazina ja'u ba'da salafi waɗanda suka zo bayan as-salafus salih su ake ce musu alkhalafu amma idan aka ce khalfu lamun din aka daure to waɗanda suka zo a baya amma na banza bambanci kawai wasali ne bambancin wasali ne wancan fataha ake yi al-khalafu ai ma'ana mutanen kirki na gargari waɗanda suka zo bayan as-salafus salih in aka ce khalfun aka daure lamun din to wannan abin da ake nufi mamaya amma na banza to su alqur'ani yake mana magana anan yace fakalafa min badihim khalfun sai wasu mamaya na banza suka maye bayan annabawa me ayyukan su ada'us salata suna tozartar da sallah suna tozartar da sallah wa tabu shahawat kuma suna bin sha'awoyin zuciyansu fa sawfa waɗannan da saniyal qauna gayya za su hadu da halaka za su hadu da halaka waɗannan mutane su ma mun ji ƙarshen nasu biyayya wa minhum akwai daga cikin su man ittaba iblisa wanda bi iblisa wanda ya bi shaidan wa adahullahu shi ko shaidan Allah ya mai alkawari annahu cewa shi shaidan kuwa shi kanshi wa mani taba'ahu da duk waɗanda suka bi shi ga alkawarin da Allah ya musu Allah ya ce la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sai na cika wutar jahannama da kai da waɗanda suka bi ka daga cikinsu wannan shi ne sakamakon bin biyayya shi ɗan wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'ina lallai jahannama ce ma alƙarwantarsu ga baki ɗayansu Allah ya kiyaye mutabewa iblisu iblis wa man tabahu da duk wanda ya bi shi masiruhum makomansu ila jahannama zuwa jahannama ne laysa fil littiba'i fa'idatun kai ba wata fa'ida cikin biyayya kowace ce babu fa'ida cikin biyayya kowace ce illatti ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bin annabi Muhammadu kadai sai dai bin annabi kadai ita ce take haifar da alkhairi saboda sai Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurun Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai man taba annabiya sallallahu alaihi wa sallama duk mutumin da ya bi annabi Muhammad tsiran Allah da miji tabbata gare shi yajidu mahabbatallahi zai samu soyayyar Allah wallahu idza ahabba abdahu Allah idan ya so bawan shi kana huwa zai zamo madadinsa la yazalu abdi bawana bai gushewa ya takarrabu yana kusanta ilayya zuwa gare ni bi nawafilil khairi da nafilfirin alkhairi hatta uhibbahu har sai na so shi bai za a hababtuhu in na so shi kuntuhu sai in zamo madadin shi ga nassin hadisi an abi hurairata an karbo daga abu hurairata kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ابتررت مما ابتررت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي وبصره الذي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته صحيح البخاري كتاب الرقائق باب التواضع لمبر حديث دبو شر da biyu dubu shan ɗari biyar da biyu nan san hadisin daga abu hurairata abu hurairata ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man adali waliyan duk wanda ya gaba da waliyina masoyina fakar azantuhu na yi mai izini na sanar da shi bil harbi da yaki cewa ya fito a kafsa wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na bai taba kusanta zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabba wanda na fi so mimma aftaratu alayhi kama abin da na farlanta mishi wa ma ya zalo abdi bawa na baya kusa baya gushewa ya taqarrabu ilayya yana kusanta zuwa gare ni bin nawafil da nafilin alkhairi hatta uhibbahu har sai na so shi fai za a hababtu Allah ce in dai na so bawa na in dai haka wayi gari na baiwa Allah na bawa bawa na soyayya ya zama to na so shi to kuntu sam'ahu sai Allah ce ni sai in zama ganin shi ai sai in zamo jin shi sai in zamo jin shi Allah zai sama bi wanda yake ji da shi ni ne zan zamo jin bawa na zamo shi wa basarahu allazi yubsiru bihi sai in zamo ni ne ganin shi da yake gani da shi wa yadahu allati yabtushu biha sai in zamo hannun shi wanda yake damka da ita wa rijlahu allati yamshi biha sai in zamo kafar shi wanda yake tafiya da ita idan na zamo haka wa in sa'alani la utiyannahu muddin na zamo haka duk abin da bawa ya to ya roke ni ya tambaye ni sai na bashi wannan abu ko menene wala in ista'azani in ya nemi tsari na ya Allah ka tsare ni daga kaza la uizannahu wallahi sai na tsare shi ma taraddatu an shay'in ana fa'ilu Allah ya ce ban taba kaiwa komo kan wani abu da zan aikata ba in ga in yi ko kai in yi taraddudi kamar yadda nake kaiwa komo an nafsul mumini ga nafsi ga ran mumini bawa waliyi yakrahu al-mauta baya san mutuwa wa ana akrahu musa'atahu ni kuma bana san munana mushi idan matsayin bawa ya kai a wajen Allah to Allah yana duba zuciyar shi ya ga me yake so daban da baya so sai Allah ya rika yi mai abin da yake so wanda baya so Allah ba zai yi ba Allah ka yarda mu bi ka har ka yarda da mu ka so mu don alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah ka an karanta ne wallahi adi wallahi
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
قل يا مصر يا محمد صلى الله عليه وسلم adi wallahi ku bi Allah war rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya amurkum bihi cikin abinda annabi yake umartan ku da shi cikin abinda annabi yake umartan ku da shi min tauhidi na kadaita Allah fa in tawallaw in kuka bada baya a aridu kuka kauda kai an da'ati gabarin bi ma Allah biyayya fa inna Allah lalle shi Allah la yuhibbul kafirina baya san mutane waɗanda suke kafirai la yuhibbuhum Allah baya san su kuma yana musu azaba
inna Allah sutafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
إن الله إن... نعم فإن الله لا يحب الكافرين أنكر أنتكم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعض بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله للي الله سبحانه وتعالى استفى اختار آدم يذهب عن نبي آدم ونوحا الله يذهب عن نبي نوح وآل إبراهيم الله يذهب عن نبي إبراهيم ذرية سكبا وآل إمران الله يذهب إمران ما هي في عينه سيدة مريم ya zaɓe shi ya zaɓi zuriyar shi ‘yar shi Maryam da ɗanta annabi Isa jikan shi kenan. Wato shi Imranu Imranu ɗin guda biyu ne. Akwai Imranu baban annabi Musa. Akwai Imranu kuma baban ainihin mahaifiyar da Maryam. Wanda a karatunmu na gobe kai tsaye za mu shiga karatu ne akan abin da ya shafi ainihin ita da Maryam ɗin. To wannan wannan kenan. Allah ya zaɓe su alal alamina akan mutanen zamaninsu alami zamanihim mutanen zamaninsu aka shawo yake gaya mana kullu haula'i dukkan waɗannan istafahu Allah Allah ya zabe su istafa adama Allah ya zaba annabi adamu waja'alahu khalifatan ya sanya shi khalifa fil ardi a ban kasa wa arsala nuhan Allah ya aiko annabi nuhu huwa awwalul anbiya'i shari'a shine farkon annabawan annabawan da suka zo da shari'a wa ibrahim Allah ya zaba annabi ibrahim khalilallahi a matsayin bada ɗayan Allah wa imrana Allah ya zabi an a imranu mahaifin sayyida mahaifin a, ina jin hannatu sunanta ita mahaifiyar sayyidina sayyida maryam din da za dai mu karanta a nan gaba Allah ya zabi imrana haula'i waɗannan ja'alahumullahu Allah duk ya sassa- ya sanya su min al-anbiya'i dukkanin su annabawa ne Allah ya sanya su daga annabawa abinda zai baka mamaki zurriyatan waɗannan Allah ya sanya su zuriya ne ba'duha sashin ta min ba'din daga sashi wato su annabawa da kuke gani dukkanin su ƴan uwan juna ne dukkanin su ƴan uwan juna ne wato wa haula'il anbiya'i waɗannan annabawan ja'alahumullahu Allah ya sanya su zurriyatan zurriyatan zuriya ne ba'duha sashin zuriyan min wala min waladi ba'din daga sashin zuriya zuriyan yake wallahu lallai shi Allah sami'un mai ji ne alimin masani dalili inna nuha annabi nuhu min zurriyati adama ai zuriyar annabi adamu ne ko wa ibrahimu shi kuma annabi ibrahim min zurriyati nuhi shi kuma daga zuriyar annabi nuhu ne shi annabi nuhu daga zuriyar annabi adamu ne shi kuma annabi ibrahim daga zuriyar annabi nuhu ne wa ibrahimu shi kuma annabi ibrahim wala da Ismail shi haifi Ismail annabi Ismail ko wa Ishaqa shi haifi annabi Ishaqa Ishaqu shi kuma annabi Ishaqu walidi Yaquba shi haifi annabi Yaquba kuma shine mahaifin annabi Yaquba annabi Yaquba shi haifi annabi Yusufa an fahimta ya Allah zai kuwa Isra'ilu wanda duk in ka dace Isra'ilu Isra'ilu Isra'ilu to annabi Yaquba shi ake nufi da Isra'ilu fa shine Isra'ilu in kuma ka dace ya bani Isra'ila to ‘ya'yan annabi Yaquba ake nufi, shi sa suke da jin kai, Yahudawa shi sa suke da jin kai kasancewa su jikokin annabawa ne, jikokin annabawa ne. To shi ne huwa Isra'ilu, sauraka shi ne ainihin Isra'ilu. Fa an biya bani Isra'ila dukkan annabawan bani Isra'ila kullum dukkaninsu min Ishaqa daga annabi Ishaqa suke. An gane? dukkan annabawan bani Isra'ila su annabi Musa su annabi Isa dukkanin su ainihin zuriyar annabi Isa haka ne ana ganewa to shi kuma wa anbiya'ul arabi larabawa annabawan kuma da suka fito daga bangaren larabawa kullum su kuma dukkanin su zurriyatun a kamar na ɗan yau na ɗauke gani hum wa anbiya'ul arabi annabawan la- da suka fito daga bangaren larabawa allazina hum fihim khatimul anbiya'i Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda a cikin su akwai shugaban annabawan shine annabi Muhammadu su kuma min zurriyat Isma'il su kuma zuriyar annabi Isma'ila ne sarka dukkan annaba zaka samu zuriya ce daya wannan zuriya ce daga wannan na'am saboda haka fakanal anbiya'u kulluhum zurriyatan annaba sai suka zama to dukkanin su zuriya ɗaya ne ba'duha min babin sashin ta daga sashi cewa cewa ha wa zalika hikmatullahi tabaraka wa ta'ala wannan hikimar Allah ne mai girma da buwaya alwaladu sirru abihi da sirrin mahaifinsa ne wani zalika so ce to wannan ne yasa tajidu galiban zaka samu mafi yawan lokaci al-anbiya'u abna'ul anbiya'i zaka samu annabawa ‘ya'yan annabawa ne, al'auliya'u abna'ul auliyai, saboda ka za ka samu kuma waliyai sai ka ga ‘ya'yan waliyai ne, al'ulama'u abna'ul ulama'i, sai ka samu malamai ‘ya'yan malamai ne, ya ce almuluku abna'ul muluki, sarakuna sai ka samu ‘ya'yan sarakuna ne, ya ce alkufaru abna'ul kufari, sai ka samu kafirai kuma ‘ya'yan kafirai ne. alfusaku abna'ul alfusaku abna'ul fusaki sai ka samu fasikai ƴaƴan fasikai ne haza huwa al-asal wannan shine asali sai dai wala yakhtalifu baya canzawa illa li aridin sai ga wani abu mai bujurowa hakan aka samu dai dai dai dai ya canza kamar dan annabi nuhu kaga ai kafiri ne dan annabi nuhu wanda shine kan'ana ko kaga shi kafiri ne to ana samun wannan dai dai dai dai shine shoce ruba ma ya ti aridun sau da yawa wani abu yakan bujiro bi mashi'atin Allah tabaraka wata'ala da mashi'ar Allah fayughayyiru fayughayyiru hadha al-usluba sai canza wannan tsarin zalika li anna al-walida saboda shi uba idza kana salihan in ya zamanto nagari wani yatuhu salihatan kuma niyyar shi ta zamanto tagari akan ƴaƴan wasu a kiyaye wannan uba ya zamanto nagari niyyarsa kuma ta zamanto ta gari akan ƴaƴan wasu duk uban da yake sa ran sai ƴaƴan wasu sun lalace wallahi na shi ne ya su lalace wannan kai tsaye eh a fili yake wannan yawa sauraka kar ka kuskura niyyarka shi yasa masu hankali ko na yaro suka gani yayi wani abu sai ka zaci Allah shirya mana zuri'a ba wani mai hankali zaka yana zagin ƴaƴan wasu tunanin nasa wai shiryayyu ne ba wani mai hankali da zai wannan malam qur'ani malam ƙur'ani ya yi wallahi saboda haka idan mutum ya zamanto na gari ne wani ya tuhu salihatan niyyarsa kuma ta zamanto ta gargari kyakkyawan niyya dan kowa so yake ya gyaru fata zawwada halal kuma ya aure aure na halal sannan wa kala ɗayiban ya ci abu na halal an gane wa ta ahalahu ya zo kewa iyalinsa faruzika waladan aka azurta shi da ɗa ya kunu muminan zai zamanto mumini wa waliyan Allah ya taimake shi ma ya zama waliyi mai sa li husni amali saboda kyakkyawan aikin shi kyawun aikin shi kyawun niyyar shi an gane cin halas aure na halas wannan sai ga an samu ɗa abin nan na gargadi na to shine waliyan a wawaliyan lihusina amali saboda kyawun aikin shi wa didi ma'akalihi da kuma tsarkin abincin da ya ci wa husna niyyati da kuma kyakkyawan niyyarsa akan ƴaƴan wasu ina maimaitawa kyakkyawan niyyarsa akan ƴaƴan wasu wa husna aqidati da kuma kyakkyawan aqida shi eh zama yato yana da kyakkyawar aqida malam maganan aqida nan ba ka- ba wasa ne ba dan aqida ke jefa mutum wuta aqida ke sa mutum ya shiga aljanna saboda alhamdulillah aqidan mu ash'ariya ce tsaf za mu kare ta wanda ke bukatar mu zauna ya ya karbi ta yin illa li aridin to sai dai ko wani abu mai bujurowa ya aridi wanda zai bujuro wa yafsudul walada ya zamanto ya bata dan yau ya zamanto bayan haifuwa dan ka ki tsayawa ka kula da shi ka ki bashi tarbiyyar da ya kamata ka ki bin koyarwa Allah da Annabi wajen tarbiyyarsa ka ƙi duk waɗannan abubuwan ka tasa 'ya'yan wasu a gaba so kake sai sun lalace a ka jira naka ne zai lalace duk abin da kake son ka gani akan dan wani wallahi akan naka zaka gani kan naka zaka gani na wani kuma sai dai kai hakuri ba zaka ga yadda kake so ba eh wanda kake son ya lalace wallahi ba zaka gani ba Allah ya kiyaye mu tabewa na alfarma annabi Muhammadu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fatiha